wani zai tambaya ina labarin Sheikh Abubakar Giro Argungu Sheikh Abubakar Giro Argungu yana ne yana nan
ina Sheikh Abdulrazak ya haya haifan maujudu yana nan
yana nan muna tare da shi yana nan
ina Sheikh Musa Lukuwa maujudu yana nan Sokoto yana nan yana nan muna tare da shi kwarai da gaske ina Sheikh Usman Isa Taliyawan Gombe maujudu yana nan yana nan muna tare da shi kwarai ina Sheikh Abbas Jega gudugora
yana nan muna tare da yana nan muna tare shi ina Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautin Sunna maujudu yana nan yana nan muna tare da shi kwarai da gaske ina fadilatu doktor alhassan adam george maujudu yana nan yana nan muna tare da shi kwarai ina sarkin karatu dr abdullahi sale Pakistan.
al-pakistani al-maki al-madani al-kanawi al-kashinawi al-daurawi maujudu yana nan muna tare yana nan muna tare da kwarai shi da gaske wani zai ce ina labarin dr abdullahi gadon gaya maujudu yana nan yana nan wani zai ce ina labarin dr sani ashe maujudu yana yana nan nan ina dr dr dr Dukkan dr su.
dr
da kuke kutoci duk suna nan wani zai ce me yasa muka boye su ba su hawa wannan mimbarin ba a yi haƙuri wa'azin sai gobe ne za a yi insha Allah wannan kamar sharan fage ne aka fara in Allah ya sa dan Allah ya kai mu gobe kowa ya fito kan lokaci Allah shi kai mu lafiya yau take sallah gobe take yau take jaji gobe jajibi ya a ka fa kai kai ta hawi yau take sallah now gobe jajibi tashin hankali ba wani ba zai gane karatu ba sai Allah ya kai mu gobe tashin hankali ba a samu rana to na'am manya manyan malaman mu daga Saudiya su Sheikh Rajab babban limamin masallacin Juma'a na Masjidu Amira da ke birnin Makka da su Sheikh Abdulrazak Al-Hausawi wanda shine shugaban munazzamatul jariyat ta ƙasa mai tsarki da wasu gingima gingiman maluman da suka kwankwaɗi sunna kusa da ɗakin Ka'aba suka ƙoshi gobe da yardar Allah sai su mana amanta akan wannan mimbari Allahu akbar
amma idan kun lura yau tun da safe ake fafatawa kai an gaji bisa wannan zan gayyato shi madugu uban tafiya yawa fadilatu sheikh imam abdullahi balalau domin ya karaso wannan mimbari kami ya iso ina labarin alarama nasiru salihu gondu ina labarin dan matashin gangaren din da yake ya gangaro nan gurin ya ci gaba da ba mu tilawa da yardar Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل ربهكم بالحق sannan وربنا الرحمن المستعان يصفون صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوانا أهل السنة الله أكبر
na duniyar musulmi baki daya yana mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allahu akbar الله أكبر Allahu akbar الله أكبر Allahu akbar الله أكبر Allahu akbar الله أكبر Allahu akbar
الله أكبر Allahu akbar الله أكبر Allahu akbar الله أكبر walillahi alhamd ولله الحمد subhanallah سبحان الله
walhamdulillah الحمد لله wa la ilaha illallah لا إله إلا الله Allahu akbar الله أكبر wa la hawla wa la quwwata illa billah لا حول ولا قوة إلا بالله
Allah muna gode maka الحمد لله wannan taro ba dabara mu ba ba ƙarfin mu ba Allah ne ya tara bayansa حقيقة kamar yadda ya gawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da ya ɗauki abin zifa ya zifa ya ce wa mara maita iz ramaita
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Mm.
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا
saboda me إن الله سب إن الله سميع عليم wa mara maita iz ramaita walakin la haram yayin da manzon Allah ya yi jifa Allah ya ce ba kai kai jifan ba Allah ne da kansa ya yi Allah madaukakin sarki duk abin da yake so yana aikatawa a lokacin da ya ga dama saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara wa'annan bayinsa a wuri guda saboda Allah نعم babu wanda aka ba wani abu aka ce gashi ya bari a gidansa don ya zo wannan taro ko akwai babu
saboda wa muka zo Allah sha Allah Allah ka ba mu ladan wannan taro amin yau kusan kwana uku ko hudu goma
muna cikin wannan tarurruka tun daga farko aka soma daura na capacity building a yi ƙoƙari a koya wa maluma masu da'awa me ya kamata su yi da'awa wani irin hikima ya kamata su yi amfani da shi wurin wa'azi da karantarwa maluma daga ko'ina kowace jiha aƙalla an ɗauko maluma biyu haka nan sauran kasashenmu na afirka su ma sun zo an samu course wanda aka yi don a ƙara gane abin da ya kamata a yi a fagen da'awa bayan nan kuma aka sake ɗauko mutane biyar biyar daga kowace jiha suka zo suka halarci wannan conference mai albarka haka nan kowace ƙasa daga cikin ƙasashe makwabta kungiyoyi daban-daban su ma suka turo da wakilansu akalla mutum biyar biyar aka zo muka haɗu tare da ta yi tare da wannan kungiya ta rabita a wannan herkwata na wannan ƙasa ta mu Najeriya a garin Abuja shugaba na wannan ainihin wato babban ƙungiya cibiya mai albarka wanda yake uba ne gare mu kun ji nasiha ɗazu da kansa da ya zo ya ga wannan taro sai ce mini wannan kuma taron wani iri wa'annan mutane daga ina suka fito na ce taro kenan na ƙungiyar izala na ya ce ina tambaya shek abdallah da na ce akaramakumullah kana nufin wannan taron shi kuke yi a shekara na'am na ce mishi wannan ba taron shekara ba taro ne da muke yi kowane wata mu tara 'yan uwa daga ko'ina jiha-jiha ana wa'azin ƙasa bayan nan akwai wa'azi na jiha bayan nan akwai wani wa'azi da ake yi na karamar hukuma na'am bayan nan akwai wa'azi na gundumomi da ake yi yace to yanzu ala hisabihim kowa ke ɗaukar ɗawainiyar kansa ko kuma ku ke ba da kuɗi su bar wa iyalansu su sha mai su taso na ce aka rama kuma ala hisabi La.
kowa da kansa yake tasowa ya biya wa kansa yanzu ce an ba Allah wannan abu ne abun mamaki bai taɓa ganin haka a duniya gaba ɗaya ba Allahu akbar
saboda haka wannan ya ba shi sha'awa ya taso ya zo yi mana wannan nasiha mai gansar ya ku ɗan izala ya ku ahlus sunna ku ƙara gode wa Allah wannan taro Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya albarka ba wa'azi za mu yi ba ya kamata mu cika da murna da farin ciki alhamdulillah ya kamata duk wanda ya yi mana laifi a ko ina yake gaskiya mu ce mun yafi alhamdulillah ya kamata mu cika da murna da jin daɗi duk wanda ya mana laifi ko ina yake Allah ka gafarta mishi Allah ka gafarta mana domin ba abin da za mu yi sai mu ci gaba da kira ga ɗan uwa da abokan arziki me ya kamata mu yi mu tsaya wannan addini mu yi tsakani da Allah gaskiya babu wani abin da zai taimaki bawan Allah wallahi sai ya yi aiki saboda Allah wa qul i'malu وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون kawai a yi aiki don Allah in an yi aiki don Allah Allah zai nuna aikin ana yi saboda Allah bayan nan mu sanya ikilasi mu yi aikin saboda Allah sannan mu sanya ikilasi Na'am.
in mun sanya ikilasi mun yi don Allah Allah zai taimake mu kuma Allah zai sanya albarka domin shaidan na iya shigowa ta ko'ina Na'am.
hatta ni'ima na ci gaba da ɗaukaka da abubuwa in an same shi to sai shaidan kuma ya shigo ya Allah muna roƙon ka karka jarrabe mu bayan wannan nasara da kowace irin fitina amin Allah ka ƙara sanya albarka Allah ka ƙara ba mu haƙuri da juna Amin.
muna godiya ga dukkan ahadu sunna da suka taso daga ko'ina kun ga su imamu majid daga america sun gayyace mu mun je america mun je chicago mun je ainihin wato babban headquarter na ƙasan wato washington dc mun je mun ga irin ainihin wato markazinsu da wurin da suke haduwa su ma mun kira su ga Profesa imrana shi ma yana nan a cikin nan tare da mu shi ma daga america saboda haka bayan su ga 'yan uwa daga sudan sun zo akwai 'yan uwa daga cairo sun zo akwai 'yan uwa daga dubai kadoma sidik ya gabatar da wa'azi dazu da nasiha cikin harshen turanci daga kasar united arab United Arab emirates ya zo akwai daga chadi akwai daga mali akwai daga comoros comoros wani tsibiri ne wanda watakila ma baka taba jinsa ba shugaban haɗin kan maluma na afirka daga can yake kuma ya zo ya gabatar da shi ne ma ya shugabanci wani ainihin wato fefa wata jasa da aka yi kuma farfeso ne ba sannan farfesa ne kuma vice chancellor ne don haka babu wanda bai zo ba mutanen nijar suna nan Senegal.
mutanen senegal suna nan mutanen burkina faso suna nan mutanen ghana suna nan mutanen togo suna nan waye rage babu kowa ya zo ba abin da za mu ce sai mu ce allah ya saka musu kura alkhairi babban magana shugaban najeriya shi ma yana wuri Allahu akbar babu wani abin da ya kai wannan muna addu'a allah ya saka mishi da alkhairi amin gwamnoni gwamnan kaduna allah ya saka mishi da alkhairi amin malam nasiru rufai yana wurin tare daga dubai ya taso jirgi na saukansa sai filin taro gwamnan sokoto yana wurin aminu tambuwal his excellency yana wurin gwamnan katsina yana wurin masari gwamnan adamawa yana wurin gwamnan Niger yana wurin gwamnan Jigawa yana wurin gwamnan Kebbi yana wurin gwamnan Zamfara shugaban gwamnoni yana wurin gwamnan Kaduna na ambace shi rusau ne ko me kake ruwan sama ko wanda malam Kabiru ya mishi wannan irin wannan washi da ake mishi Senate President.
Senate President yana wurin tare da sanatoci kamar da kuka gani ga ainihin Senate Leader Distinguished Ali Indume ya zo yanzu ya gabatar da nasiha.
Ministan Abuja.
Ministan Abuja yana wurin.
Ministan Defense.
Ministan tsaro na Najeriya yana wurin.
Ministan Communication.
Ministan Communication yana wurin.
Wakilin matan shugaban kasa.
Wakilin mata shugaban kasa tana wurin. Mai alfarma sarkin musulmi yana wurin. Sarkin Kano yana wurin. Sarakuna gaba ɗaya suna nan mafi yawa. Me yan gizara za ku ce wa Allah? Me za ku ce wa Allah? Me za ku ce wa Allah? Shin kun yafe wa duk wanda ya muku laifi? Duk wanda ya mana laifi mun yafe mishi? Allah ka yafe mu, Allah ka yafe mu. Malam Isiyaka Rabi'u Khalifa na Tijjaniya sai da ya aiko mutane guda bakwai suka wakilce shi. ‘Ya'yansa suka zo. Sannan kuma Sheikh Garibullahi shi ma ya tuwo da wakili.
Shugaban Kadiriya.
Shugaban Kadiriya. Saboda harka ce ta zaman lafiya. Kowa na bukatan zaman lafiya. Zaman lafiya ‘yan izala kawai ke so? Musulmi kawai ke so? Kirista kawai ke so? Harka ce ta kowa da kowa. jami'an tsaro suna wuri saboda haka muna godiya duk wanda ya zo ko ko da daga ko ina duk wanda suka zo wannan wuri muna fatan Allah ya ba mu ladan abin baki daya baba mai bangurin ɗazu yana wurin tsohon gwamnan adamawa da shi muka rufe wannan taro ambasadan saudi arabiya yana wurin da haka sauran duk wanda suka zo muna godiya Allah ya saka da alkhairi yan uwa ba mu ɗauke wa kowa ba halatta gobe Allah shi kai mu lafiya.
gobe babban bakonmu na musamman shine shugaban majalisar dattawa da sauran waɗansu gwamnoni da suka ce ba su samu damar zuwa ba su ma za su yi ƙoƙarin kasancewa tare da mu musamman gwamnan bauchi ya yi waya ya ce in allah da ba a yi buɗewa tare da shi ba da shi za a rufe Allah ya kira mu daga Makka.
da manya-manyan limamanmu daga makka su ma muna tare da su da sauran al'umma musulmai baki daya muna fatan kowa ya kasance a wannan wuri karfe takwas na safiya za a fito sannan zuwa karfe takwas da rabi za a so mu gabatar da maluma manya-manyan baki za su ci gaba da zuwa a wannan lokaci muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka wa dukkan bakinmu da suka zo daga ko'ina Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah shi muku albarka Allah shi ba mu ladan da ake samu saboda irin wannan aiki duk wanda ya gani an mishi ba daidai ba da Allah ya haƙuri wurin fita kuma a fita a hankali ana ainihin wato ba wa juna haƙuri wurin shigowa kuma a ba da haɗin kai wa 'yan agaji dangane da yadda suke screening wurin shigowa muna fata Allah ya samu lafiya mu tashi lafiya a madadin shugabannin wannan kungiya shugaban majalisar malamai shayar dr ibrahim jalo jalingo gashi nan tare da mu darakta na da'awa wato kuma shine shugaba na wannan taron gaba daya shiryaku musa hassan katsina tare da mu gashi nan anan dr abdullahi salih pakistan gashi nan sheikh dr alhassan sa'id adam jos ina can yana zaune sheikh taliyawa na zaune Sheikh Abbas Diga yana zaune daraktan agaji da sauran al'umma gaba ɗaya a madadin wannan kungiya gabaki ɗaya muna cewa Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma mun haɗu tare da safe Allah ya yarda malam Muhammad Kabir Gombe sakatare da bismillah Ina ta gaba ta tuna maka wata magana.